الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ashirin da shida ga watan bilhijja shekara ta dubu ne ɗari hudu da arba'in bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na hamsin da ba eh arba'in da tara za mu tashi darasi na hamsin daidai a cikin wannan littafi mai albarka al-lu'lu wal marjan fi mattafaqa alayhi shaykhan a wannan masallaci na Hudayfa bin Yaman radiyallahu ta'ala an idan ba manta ba za mu tashi babi muna cikin kitabun salati muna kuma babi na 23 inda ba da yake cewa babu ma yuqalu bayna takbiratul ihram wal qira'ah babu da yake magana akan abin da ake faɗa tsakanin kabbara harama da karatu abin da ake faɗa tsakanin kabbara harama da karatu mu kuma ta bayan mun tsaya hadisi Abu Hurairah wanda ake cewa masu kuɗi sun tafi da lada akan ta muka tsaya babu ma yuqalu baina takbiratul ihram wal qira'a abin da yake magana akan abin da ake faɗa yayin kabbara harama da kuma karatu mala yake hadisi na 349 ana abi hurairah radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaskutu baina takbiri wa baina alqira'ati iskatatan kunayya Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce manzo kira da Allah Allah ya tabbata a gare shi ya kasance yaskutu yana yin shuru baina takbiri tsakanin kabbara wa bainal qira'ati da kuma karatu ma'ana da kafin kabbara harama da fara karatu annabi yana yin shiru iskatatan yin shiru hunan yatan an kankani shine hunayya yani azamar al-qasi lokaci kankani yana yin shiru dan sakanni sai kuma ya fara karatu fakultu sai na ce bi abi wa ummi ya rasulullah mahaifina da mahaifiyata su zama fansarka ya bakin Allah inji Abu Huraira kaga wannan kalma ce da sahabbai suna gayawa annabi alaihi salatu wassalam kuma daga gaske suke cewa mun yadda mu kwantar da mahaifinmu da mahaifiyarmu a kansa domin annabi alaihi salatu wassalam cewa wato la yamina ahadikum hatta yakuna wato wato hawawu taba'an lima ce su bi ko kuma a taya kula a habba ilayya min waladi a taya kula a habba ilayya ilayya min waladi wa walidi wannan ta ajma'i hadisin sai na amma imani ɗin ku baya shiga har sai na kasance mafi soyuwa a gare shi fiye da iyayensa da ƴaƴansa domin su ne abin da aka fito to sai ka wuce a nan fiye da wayannan sannan imanin su zai shiga shi za a abin ke cewa fansar wato iyayenmu mahaifina da mahaifiyata su zama fansa a gare ka ya mahaifin Allah sai ya ce iska tuka bai na tasbiri wani kira'ati ma ta ku wai shirin nan da kake yi tsakanin kabbara harama da fara karatu ne kake cewa wannan shi yake nuna ba kwaɗayin sa abai wajen sanin wato wato abubuwan da annabi ya yi wata suna da kwaɗayi kwarai da gaske kala da yace aqulu ya nabi yace abin da nake cewa ina cewa Allahumma ba'id baini wa baina qadaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib Allahumma naqqini min al-qadaya kama yunqqa thawb al-abyad min ad-danas Allahumma fil qadaya bil ma'i was thalj wal barad bare mu da annabi yayi kabbara Allahu akbar sai a ji yayi shiru a sallar maghrib ko isha'i ko asuba sai a ji ya yi shiru kafin ya fara ta karatun wato alhamdulillah rabbil alamin to abin da yake cewa Allahumma ba'id baini wa baina al-aya ya ubangiji ka nesanta tsakani na da zunubi na ka nesanta tsakani na da zunubi na kama ba a ta bai da makiriki wal maghrib kama yadda ka nesanta tsakanin mahudar rana da babban fadata a ga wannan misali ne ake yi amma abin da ake so abin da ake fara shi ne abin da ake nufi Allah ka kyafe mun zunubai kalin da su shi ne wannan wato bayan magana da aka idan Allah ya nesa ta ka da zurbanka ba ba ka iya gano shi ai ya yafi maki to sannan zai ce Allahumma naqini Allah ka tsaftace ni shine naqini min al khadaya atankiya shine ai majalun an izalatu dhunub majalun abin da ake nufi izalatu dhunub kawar da zunubi da kuma shahafi gurbin zunubi shine naqini ya ubangiji lakini ka tsarkake ni min al-khataaya daga zunubai kama yulqa thawbul abyad kamar yadda ake tsaftace sifati fari min al-jannah daga datti wannan misali na annabi alaihi salatu wasallam yayi domin kun san wankin farara kaya ya jawo mana wannan kala farin kaya ba idan mutum ya iya wanki za ka yi wankin farara kaya ya fara da sai zuwa kusurci ko haiku wani ma sai ga ya sa ruwan zafi saboda ruwan zafi ya fitar da ya fita a tafi ya kuma da wuri su dan wato dubu zuwa wani lokaci idan aka wace zai ga su dan kawai ba ta ba to shi na zai ba da misali yace kamar yi nan da tsohon abiya kamar yadda ake wanke farin jimali minar da nan daga dauka ruwan da zai wanke ga ya jika masu kala da barayi bai iya wasu ba to annabi alayhi salatu wasallam ya ce Allahumma bil khataya Allah ka jabe zulwaina ka wanke zulwaina bil ma'i da ruwa shine bil ma wa salji da kankara wal baradi da raba shine ba da yake ce to me yasa ake bayanin zunubi nan idan kana so sifati ya fita sosai ruwan dumi za ka saba sai aka ce dattin da kake gani ke amma wanda ba a gani shi kuma da sanyi yake wuta wanda ba a gani shi wannan zunubin da ba a gani shi kuma sanyi ne yake wato kan gari domin sanyi ya kai wani digiri ana ga ya kowa kuma zafi yake waya yana kaiwa wani digiri shi za karatun mu na zira har da annabi ibrahim yace da Allah yace kullu ya na rukuni bazar malaka ta da yake da Allah yake barzan da an yi kiro a haka da in in da Ibrahim ya wato wuta ta zama masanyi da kare ba da mutuwa ya Allah ya goya da cewa wa salama amma sanyin bai amince domin sanyi ya yawa cutarwa duk sanyin da ya yawa cutarwa shi ta cikin aljanna Allah ya ce la yarama fi hakimta wala zafira ba zafi ba jawa domin kowanne ya cutarwa yake kowanne daga ciki la yara da biya kan sanar lajin hadira saboda haka da wannan za a wato kankare zunubi to kaga sai yake wa salama da kuma abu alaihi wa sallam ga annabi Ibrahim to sai ran tutan yin wato midadi ne yake shiga ba mai cutarwa to shi da Allahumma fil qadaya bil ma'i wa salji wal balad duk wannan asalli da al balad tsarin bayani ne akan al ba dan a ga ma dan a ga ma yadda zulubin zai wanku shi da an kaje kada akan mamaci shi ma wannan addu'a ta cewa Allahumma fil lahu wa hamdu wa adihi wa afu anhu wa wasi' madkhalahu wa qirhu bil ma'i wa salji wal balad ko fi hadhihi al ma'i wa salji wal balad ونكها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدم domin Allah ya gaya ba sinadarin da yake wanke zunubi shi sa kake ta amfani da shi sinadarin wannan shine alma'u wa sallu wal bar shi sa an kare wa amama sai addu'a sai ka amfani da shi Allah ka wanke mana zunubin da wannan sinadarin da annabi ya faɗi cewa yake wanke wato zunubin mai rai to shine bilmani wa kalbi wal balad kaji wannan addu'a idan ake kira du'a istisqa akwai ire-iren su da suka zo akwai ruwaya daga sayyidina ali ko kuma kafin mu zo sai sayyidina ali akwai ta sai da umar wanda ita ce za ku ganta gajeriya sai da umar wata rana zai yi sallah sai bayyana ba ya ce Allahu akbar shine wala ce ya halaka ka bayyana dan koyarwa amma ba kullum ba misali mutane da sani ba sai ka bayyana musu sai sai na wani yace subhanaka allahumma wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa a addu'o'in da ake yi a buɗe sallah wanda ta kowace gada subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ita ce gajiruwa domin malam babu na fi ɗin albani a asali sifatu talatin da ne ba sifatu talatin da ne da kuke biya ba asali mujalladi uku eh ana aka ga kullum na aka yi tafsiri mujalladi uku ne wa su jiri haka saboda haka a cikin za ka sai da ya kawo guda goma sha biyar nau'i nau'i daban daban da annabi to kaga wannan banda Allahu ba yi bani wa wai da kadaya ga tabi mun samu subhanakallahu wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jaddu wala ilaha illa banda wanda akwai ruwayar sai na da yake cewa annabi alaihi salatu wasallam idan ya miƙe sallah yana cewa wajhatu wajhi lillazi fadala samawati wal ardi hanifa wama ana minal mushrikeen inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك تبارك وتعالى أستغفرك وأتوب إليك amma a ya fi yin wannan addu'a wato wato a tallace ne saboda haka kowace za ka iya yi haka wannan ta ta ta uku kenan ta uku sannan kuma bayan wannan akwai ruwayar Abdulrahman bin Auf da ya karɓo daga malamarsa Asmana Aisha Allah bada hukun sarki ya kara mata yadda inda take cewa idan annabi ya tashi sallar dare yana cewa Allahumma rabba jibra'ila ko jibra'ila ko sunan jibril akwai kira amma da salo man kana aduwan da jibril ko da jibril wa mika'ila wa israfil akwai kira da salo haka yuzai ta allahumma rabba jibril wa mika'ila wa israfil fadir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wal shahada anta tahkumu bayna ibadika fiha كانوا فيه يختلفون إيدي لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم ita ma wannan tana da gidan da ake addu'o'i da ake yi du'a da ke da mun ji na bi ba da ke ko wannan mutabu na akiri su bar mutarati ne zai ga guda goma sha biyu an kawo to saboda haka wannan addu'o'i ne kala kala bayan nan kuma sai ne bayan ka je wannan misali mu dauka je wa subhanaka allahumma wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala tadduka la ilaha illa duka akwai ذكر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من أمره ورسله ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كلام كثير الحمد لله رب العالمين تبارك أسوأ عليه ولا جاء أبو يكي جاء أبو يكي إن أبو يكي يقول يسلى تبعي بابا كاي idan da za ka zo yanzu kai yanzu ka shiga sallah musamman sallah ala haka ba ruwan da ba ba ba magana koyewa da ba koyon a tafi to idan ka zo ko a raka a janar ka samu liman kai kuma sai ka fara yin jawabin da sai tayi domin ka ta farko a wurin ka zo kana da ya raka a uku a dai kana yin sallah Allah kana yin kabbar takbiratul ihram Allah wa akbar sai ka ce subhanallahi wa bihamdihi tabaraka ismuhu wa ta'ala jaddu wa la ilaha illa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم تنبيه كان الصلاة إلا أو من يجد ما يكره ko in kana cikin wannan bayan ka gudu guri to ka gaba ko ni ko ta gaba liman da gudu guri ka gaba amma kana farawa ya da gudu guri ya gaba ba ya yi Allah ne ba ka lafiya tunda ka fara wannan shi ne saboda haka wannan su ne addu'o'i da ake yi na du'a da kaɗan kenan daga cikin to kaga wannan kamar yadda muka faɗa sunna ce du'a da istiftahi ga mamu da liman da mamu gaba daya da mai sallah ki kadai abin da za mu ƙara koya na biyu shine gurin da ake da wawul istiftahi shine bayan an yi kabbara haram kuma kabbara haram ta ka za ka kalla ba ta liman ba shine kawai kamar yadda muka bada misali yanzu kafin kuma a fara karatun fatiha ake yi a raka a farko ka zo mutum raka a farko domin kai da ka zo liman ya yi raka a uku yanzu kai a gurin ka ta nawa ce saboda haka karka damu cewa a uku liman ne karka damu sannan kuma an so an sunnanta koyi du'a da sujja in ba da wani dalili ba ko da a sallar bayyana ce sai dai wani dalili ta nufin koyarwa kamar yadda sai na mu yayi sannan abu na hudu shine abin da na fara faɗa cewa lallai ka bai suna da kuɗi wajen bibiyar halayen annabi alaihi salatu wasalam duk motsinsa komai sai sun tambaya ba ta gero domin wanda yake tambaya in dai mutum yana tambaya to za ku ga da wahala ya riga ba jahilci domin shi ne abin da aka ce aka tambayi sai Abdullahi da Abbas ya aka yi tara karatu yake bi misali da kuli da kalli har ce mai tambaya da kwakwalwa da kiyayewa duk abin da riga ne wani tambaya kuma tambaya ne ma'ana irin wannan kuma idan kai aka baka amsa ka rike kenan to sai ka kana ta tarawa ta tarawa jiran da wani ya zo da matsala irin wannan domin ka taɓa tambaya a kai sai ko wani ya yi tambaya ta rike sai ga kai ma ka iya bada amsa da wannan shi ne sannan kuma ya halatta a je mutum ya yi fansa ga annaba ne da aka kula da iyaye domin sun ce fi da aka ajiye wa kuma haka ya zama dole ba domin haka hadisi ya nuna wannan shi Allah ya dace da mu babi na gaba babu istihbabi ziyara salati bi waqari wa sakina wanda babu da yake magana akan mustahabi ne mutum idan zai tafi sallah ya tafi bi waqari wa sakina cikin nutsuwa da bi sannan alwaqar da sakina din nutsuwa yake saboda haka ka tafi cikin nutsuwa to anan za mu gane bambancin karatu da aiki da karatu da kuma rashin karatu don a wannan gaba za ga dewa wasu ana jan su da mai karatu da mara karatu sai ka ga wasu duk ke dan yana fulgar wani ya dauka yana kyauta da yana aiki alheri ne kuma ba alheri ne ke ba bara mu ana bi wa yana hadisi na 350 رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة سنادى النبي عليه الصلاة والسلام ينادى إذا أقيمت الصلاة إذا كفيت الصلاة فلا تأتوها تسعونا kada ku zo sallah kuna masu gaggawa wato ha tamkin ku tawo kuna tafiya kawai ku tawo sannu sannu hankali amma adraktum duk abin da kuka rasta ba sannu ku tallafi akwai fiki mai yawa nan wa ma fata ku da abin da ya tsere muku fa a cin muku ku abin da ya tsere muku ku ciko to kaga nan na farko idan ku imani salati idan an tada iqama fala ta'tu hatta ta'ula kada ku zo kula ba su gaggawa dan za ga wani ya zo har kokarin faduwa yake wai sallah ne shi a tunanin sun abu ko Allah ne kuma zabo wallahi zabo ne yana ta sauri ko wani waye zai ji ciwo a banza dan kuma ga ciwo kaji ga kuma zubi ka zamu a gurin Allah don ba wanda yake da gudu babu idan kana so ka samu sallah kai kai shirya da wurin ko abin da aka ga wasu da tire ne kafin lokacin sallah a fito wani yana cikin masallacin da aka kira sallah amma mu matasa ɗan koya waya ne sai ka jana kira sai ka jana da ikawa da yawa za ka ga matasa a waje sai an jana ikawa za su shigo wani ma sai ya ji waye ne wanda in yaje da sai ya yi wallahi sai ya wuce da kuɗi ana yin rukuni zai sheko da gudu ai ko makaranta ya bada ma haka haka ne zai sheko da gudu kawai ya zo ka ga aka karasa da irin su saboda haka irin wannan sallar ba ta da wahala cewa kai ka so a hankali takun ka ba lada ake ba idan kana so ku ayi sallar kake da gaske ne to ka zo ai ka san karfe takwas saura minti biyar ko takwas saura minti kwata ake sallar ya ka zo mana takwas bakwai da zai ka in jiya baka sani ba shekaran jiya baka sani ba ai yau ka sani shi ke saboda haka annabi alaihi salatu wasallam ya ce ku zo sallah kuna masu wato tafiya sannu da tamshuna kuna tafiya alhamdulillah sai annabi ya ce alaikum sakina an hore ku da da nutsuwa amma da ku duk abin da kuka rika a nan za ka ga cikin mutuwa sai mutum ya zo ya da ya ce sai ya dana ku ta kaji waje da yake waje kan ji ake yi to shi ma wannan yana nuna cewa mutum baya zuwa idan ka zo ka tarar da liman ko a ƙarfi yake ba ruwan ka da ya sun tsaya sun yi tarkwai tarkwai wai jira ake idan za a yi wata wannan tun da ka zo ka tarar ta fitar kawai ke tafiyar su ya rasu Allah wa akwai ɗauri ba ruwan ka dan wani za ka yana ƙoƙarin ta ba kamar an gama ba wai ba na ta yi wai an gama ko ta kan da kan in an yi da sallah ya kare ba magana su ji kamar mata wata to ai annabi ya ji da abu da kansa duk abin da kansa ko me yake ba ba kaga yi umuri duk abin da kansa fa sallu ku sallace wa ma ba ta ku da abin da ya tsere mu kuwa ba kin ku ku ko shi to anan ne wasu malamai har malamai da jiya suka ta kawo suka kawo juna ne idan mutum ya zo ba a cin mu ya ya zai yi idan mutum ya zo yanzu sallar magarba zai tarar da raka a ɗaya ya samu ta ƙarshe ka ce a sallar ke ko idan ya tashi idan itimami zai yi ya zai yi ko sallar raka a ɗaya zai yi ya zauna ta yi ko ko biyun zai yi ya zauna ta yi domin ya samu ta yi ya ji ma guda ɗaya Now? ya kake yi kai sai zai karo wata sufa a wata sura a wannan yanayi sai zai karo fatiha da sura a bayyane sai zauna to ya zai ta karshe ita ma fatiha da sura sai zamu ne ba fatiha kawai ya samu kuma a koyi ita ma yanzu kana da guda biyu da zai ko gaba ɗayan su a bayyana zai yi haka ne duk kun yadda da shi ba ga wani kuma yadda da kai ba a'a ku ji yau wato bara ku ji wani ra'ayi na ba idan ta karshe kayan da fatiha da sura a ta biyu amma ta karshe fatiha kawai wanda ya fi ta biyu akwai wani ra'ayin banda nan yanzu wani ra'ayin malam musar ba ku yadda da shi ba ko cewa ra'ayin da malam abdurrahman ya kawo shi ne shi cewa fatiha da sura a yi tahiya sannan kuma ta karshe sai a yi fatiha kawai haka kuka ce ita ce daidai to wannan da ya yi ba ba daidai wata ne ne ne ya zauna ya tahiya shi ne abin da ya ce ita ma a bayyane shi ne abin da ya faɗa na duka biyu zai yi na yau wata ya da na dadda yana na No. No. No. Kowanne ya kai junar da yake duk da biyu kowanne ya kai yayi. Misali, akwai ƙazari, ku fahimta da yau, dubo biyu ku ke bala, akwai ƙazari ramuwa, akwai bina'i, akwai qada'ul aqwal bina'ul af'al wannan su ne hanyoyi uku da ake ba qada'i bina'i wannan su mun da kuma faɗa misali yanzu wanda ba kawo wata uku shi ne wanda za a zo kawai yanzu da an zo tunda guda ɗaya ce a nan kawai yanzu ne su goge gaba ɗaya guda biyu duka tunda ya yi ɗaya a nan sai su goge wannan su goge uku suka faɗa misali yanzu wanda ya zo yana zuwa sai ya ce a ina ki imani ce ba din mu annabi ba din mu annabi ce saboda haka ne zo wacce ta farkon shi ta ɗaya ce a gurin ba ruwan sa da ya ji nawa yi ta sallaka ta ɗaya kuma ya take fatiha da sura ta tafi shi ne fuska ta farko saboda haka fatiha ba ruwan ka da cewa liman yanzu a koye a can liman ta sha ba amma kai ba ta shafe ka ba eh ba za ka ji yadda da faɗa saboda haka idan ya tashi ta biyu wanda zai karu sai ya fatiha da sura a bayyane kafin ja idan ya zauna sai ya tafiya idan ya zike ta uku tun da shi yanzu raka'a biyu da asalin zallan magarba shi ne raka'a biyu fatiha da sura a bayyane ta karshe a ne zaura haka shi kawai asali ya dauka sai kawai yi zallar da aboye kan sai yi raka a karshe fatiha zalla aboye ka ga da yanzu magarba su ke a ai wannan dokar gaba ta sai ba karka da ka gane ko saboda haka wannan na farko ke da shi ne ijma kabai kuma shi ne yadda ya zo yana zuwa da ya zo ya ainihin wato fatiha da sura amma an yi kai raka a biyu zaura daya to dai ta ji kawai abin da zai yi ramuwa zai wani ne raka fatiha da sura guda biyu to su zai biya kawai da ya bi ne fatiha da sura fatiha da sura da zai zaura kun ji kaji na biyu kaji na uku shi kuma idan ya zo yadda zai yi yana zuwa sai wato sai karanta fatiha da sura mun gane fatiha da sura a bayyane sai ta hiya idan ya nike sai kara fatiha da sura sai wato shi ma fatiha da sura zai zaura sai ta hiya ba su ba uku kenan ba kun ga ya bayyana ku ya ji kenan amma bambancin su nan ya kara ta hiya wannan shi ake kira bina'ul abad qada'ul aqwal bina'ul af'al qada'ul aqwal bina'ul af'al cikin uku nan duk wata kariya sallah ya yi amma wace ta bi shine itimami saboda nan ta yi asiri kawai idan ka zo ka dauki sallar ka cewa wanda ka tara ita ce ta farko a gurin ko ko ta sallar wannan ta fi kowace inganci amma duk wata kai a uku nan ya yi kun ga ashe duk sufofin da kuka faɗa yanzu kowa dai ne illa iyaka kawai bambanci yanzu ka san a ilmanta kake yi da ku kawai hararowa kake kawai ba za ka yi kaza a yi kawai yana ganin in yi kaza shi ne daidai tun da gaji wani ya ce kaza kun ce ba daidai ba ne kai kana ganin za ka daidai wanda ba ya ce a ce a saboda haka daidai ne yanzu abin da zai bambanta ba zai bambanta ka da da yanzu ka san alamar siratin kake da abin da wani zai ce ma ma ka san cewa a kawai yi Allah ya dace da mu to wannan shine yadda ake biyan sallah kun ga mun koyi wannan shi ba kafin wannan wato hadisi to shi za yace abinda za mu koya a ciki ne a tajiru ala ikiyar salatin bi sakinatin mawqa an kadanta dole ne duk wanda zai zo sallah ya towa hankali kada wanda ya zo sallah cikin gaggawa ya towa hankali shine bi sakinatin mawqa shine wannan ya ne tiyari hajariya an hada mutum ya zo yana da gudu sannan abu na biyu ka girmama wato hanyar da za ka tsoro ta kanta da Allah domin lada ake rubuta ba da ka to a hankali a hankali eh biya da kanka ne wato ya ka ne ba to a duk tabu da za ka ana kankare da ne sannan kuma an so ga wanda zai tafi masallaci kada ya tsaya ba kawai ya zo masallaci ya za a ba to mun kike ba ka cikakken zuwa ko surutu ba a so ka biye idan ka to hanyar masallaci sannan kuma ana so mutum ya zo ya sami falalar sallar jami'i falala domin kun ga ba falalar sallar jami'i ma aka faɗa ba darajoji matsayi aka faɗa kawai a hadisi darajoji ne cewa za a ba shi daraja ya jirin da bakwai ko da biyar a kan ruwa amma ladan da kuwa ai Allah ne kawai ya san ladan sa domin akwai ruwa da sai magana akan idan ka zo ka sami misali da tsere cikin dalilan da ya sa ba a so in ka zo kaga jami'i ka yanke saboda zai iya yiwa wannan mutane da zo ka mutum ishirin ne a masallaci wanda kuma yake jira da yake cewa daya an gidan mai sallah su uku ne to to kuma annabi ya faɗa iya yawan ku iya yawan da kawai sai wani ya yanke ma ka samu jami'i a nan kuma ga falalar jami'i da ka samu na cewa yawan ladan da za a bayar ba irin na mutum biyun can bane duk da cewa wato su raka a hudu za su yi a jami'i ba su kai ka ba kai da ka samu zaman tahiya ba su kai ka daraja ba kan wani yanzu ya ce ba sallah duk ran da ka ruwa na wannan sallah shiga sallah shiga kawai kana zuwa Allah akbar illa iyaka cewa suka yi wato in ma gaggawa mutum da yi wani ya yi ta a cikin masallacin ba wai a hanya ba kun gane misali shine har aka kawo da mutum ya shigo masallacin sai ya tara an tafi rukuni bai kawo kan kawun ba gaggawa ke talaba a nan zai tafirar da lihira ya durkuta in ya tuda an ɗago ya yi ta kula ba a nan da ya gaggawa ta take da bari amma a waje ba ta da bari ke ko da gudu ko ya ji ciwo ko ya tura wani ko kaza ko kaza ko kaza ba shi da bari har a nan malamai suke cewa ko da zai samu mistake wajen kaucewa kibla yayin yin takbirar da ira ba aka ce an yafe masa inda zai da daga baya ya yi ta an yabe masa amma dai kare ko ba ya abin da ake zuwa ya rika zuwa sallah da wuri wallahu a'lam to wannan shi ne ba din mu tare da sallahu alaihi wasallam la ban ji ba alwala na haka wannan fikihu ne shi ba kaga garin gudu wani kamar da haram ma yake bala alwalan mutum za ta iya karewa kuma gaskiya ne garin wannan gudu gaba ɗaya wato ba duk abin da zai kare jin mutuwa abubuwa da yawa za su kuma zai je yawa garin saurin da ture wani wani wani wani masa Allah ko ta ga wani gayar gona abubuwa da yawa sai da aka ce to cikin mutuwa domin shi zuwa ku kai da Allah ba zuwa bane da ba karɓo kuɗi za a ba ko wani saboda haka gurin karɓo lada da daraja da matsayi za a zuwa karɓan ce domin zuwa gurin ubangiji ba wai zuwa karɓo ofa ba ne da za a ce wani ya karɓi ba shi ba ne duk yau kuma kuka zo kowa za a ba shi za ka ce kowa ya zo a kowa za a ba na'am ki fita ai ba shi wannan kaga sara'adul masjid ke sara'adul masjid shine ga hadisin bukhari ne yake nuna murya ne yawwa da inda illa take ke cewa suna ra'a a mutane sallah wannan kuma illoli ne manya kuma shi ma yana da wani da zama da za mu tafi sallah ba mutane sallah ko rashin da tasbihi mun wannan magana ba mutum da aka zanda muka zo magana da zikiri bayan sallah cewa muka ce in ma mutum yana gaggawa to ya daure a hanya fadkuru Allah qiyama wa qu'uda wa ala dhunubi saboda in ma mutum kan ka zanda kawo mutum sallah to in ma dauri kake to kai tasbih a hanya amma abin da kai mutum ya daure tasbih ba kuma in ya fito wani kila ba zuwa zai zauna a kan hanya shi ke ba abin da zai ba abin da zai mutum ya koma baya shi ma bari tsallake mutanen sallah ba komai ai ba cikin masallaci ba komai me bi gaji ya yau to an ce da mutum an dole sai da jira to yake yin jira baya na eh yau koma zuwa ba matsala sai a zabi guri a da za a zauna a cigaba da tarbi babi na gaba na 25 babu mata ya koma nasu din sallah babu da yake magana akan yaushe mutane ya kamata su tashi don yin sallah akwai hadisi oke abuwa ana bi ka tare da ko shine 351 qala bainama nahnu nusalli ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam sane mu wata rana yace muna tare da annabi alaihi salatu wasallam muna sallah isami ajala bada rijali kawai sai annabi ya biyo jalaba ai aswada harguwa sai jurin kamar in wani abu ya dan faru a fita bayan kana gaba ai za ka ji ana ta magana sai biyu jalaba wato harguwa alƙati wa kalami wato da maganganu sai biyu a baya kalan ba sallah yayin da yi da sallah ga da yake ma ta annu bayan Allah ya ba ku me ya faru na biyu harguwa ya ko a yanzu misali inda za a zo ana tare sallah wasu wasu tare wasu aka kama farawon takalmi don Allah ya da wanda suka shiga sallah za su biyo a zuwa kuma za a ɗau hankalin su za su su aka idan wani zai tambaya ce ni faru ne to kalu sai suka fi ista'adal na da salati ai abin da ya zo argo nan da kajo gaggawa muke muka tawo sallah garin irin gaggawa nan da ado a cikin ayani kowa yana so ya samu sallah kana zai ce ba za ta fa'alu annabi yace da gaiwa karku kuwa idan a ce tumu salata idan za ku je sallah fa alaikum bis sakina na hore ku da nutsuwa ba ma da rakin fasallu duk abin da kuka samu wato kuka da ta fasallu ku sallace wa ma fatakum da abin da yake yi muku ba in muku kuskure kike bukari ya fitar da shi a cikin kitabul azab babu kawai rajuli fatat na salat to babi na gaba wanda ya furta magana sana 25 babu mata ya kuma nan da sala babu da yake magana akan yaje kamata mutane su miƙi dan yin sallah yaushe su miƙi idan za a yi sallah mutane kamar yanzu a gidan yaushe za a miƙi kafin liman ya miƙi ko kuwa kawai da an gaba kiran sallah kowa zai yi a wannan gaba ko da an kira sallah kawai kowa zai shigo da tsaya liman ma zai shigo ba shi ne bayanin da wani zai mani ana zai wani yana rafi Allah wa anhu kala o kimatu salatu wa ujjilat as-suhuf qiyama annabi alayhi salatu wa salam Abu Hurairah yace an tsaye da sallah an tare ikama wa ujjilat as-suhuf qiyama an daidaita sau a tsaye an daidaita sau sau na tsaye da rabi da uku fa kharaja ilayna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alayhi salatu wa salam Allah ya sa mun gane hadisi domin gaban muke so mu faɗa sai annabi ya fito zuwa gare mu falan ba za ba fi musallahu yayin da ya tsaya a gurin sallar sa zakara annahu junubu kawai sai annabi ya tana aje akwai jaraba a tare da akwai jaraba a tare da fa qala lana zai da mu makanan ku ko ya tsaya a gurin sa kina da yin nan ba ta da ikaba sai ki kowa ya inda yake sun mara da abokta kala ya koma gida ya yi wanka sun makara da ilaina ya dawo gaggare mu wa ra'atuhu yaqturu sahabin yace har kansa yana digar da ruwa na wankan da yi fa kabbara sannan ya shiga ba wata sake sake saba da haka sannan ya shirye kabbara fa sallai na ma'ahu yace muke sallah tare da sallallahu alaihi wasallam wani mu billahi da zai kai wata zaka zaka jira an jira wallahi ba za ka jira ka ba zaka zaka jira an jira dan an jira Allah barai kuwa ka ga wannan ladabi ne ya wannan ladabi da ake koyarwa saboda kawai su wasu mutane dauka su ne kimar ka kawai ba ka fara zalla eh ka fara zalla za a ji ka fara zalla amma kafin ka fara suna da sai a kan sai da sai bayan zuwa lokaci zai zama muku liman wai wai kun yadda cewa ya za ku zuwa gaban ubangi bare kuwa a ko an saka ladisi yanzu ma ladan kamar ya nuna cewa ba da yi don sun san tsaya ne ko don zafai sun san tsaya ga shi nan kawai ba suna da ba ka biyu ba har aka tare da ba amma kuma inda zai nuna ma suna da ladabi cikakken ladabi da ya jibo kuma suka ga yana da tsubiri ya kuke babu wanda yake gami kowa ya da inda yake ne aka zuba ba ruwa ya wanka kawai cewa da fila wannan ba daidai wani gaskiya shi yake nuna babu da tsari ke nan ko ba ma bin tsari ba ma bin tsari domin muna da tsari ba ma bin tsari kamata ya ce musulmi suna da wato suna bibiyar tsarurrukan da aka kawo musu a musulunci ba daidai ba ne duk masallacin da kaje duk karatun ka ba kai ne ba suna da liman sai dai mun su suka ce lokaci jira akwai jami'an masallaci akwai limamin rafibi limamin rafibi ne yake wani musulmin da sai ba kamar gida ne in ka je gidan mutum duk karatun ka ko kai ne a laifin ba idan ka je gidan da shi ne liman idan kaga ta yi liman da ya mala sai mala sallah ko kai ne limamin gaba ke mala a bar sallah sai umarni yayi ba ga shi annabi ya gaya ba wala yajlis ala takri mati kujerar sa ba ta alfarma ka je karka zauna a kai sai ya ce bismillah shine dai ba kuna shiga fado zaka je kujera ka zauna ba tsarin musulunci bai gaya wa wata ya ce ba ko ya baka da duma ko ya ce bismillah ga wuri wasu suna ganin boko ke za ga mutum dan boko in kuka yi gida sai ba haka sai nuna ba wasu ɗauka ba boko ba ce wallahi musulunci in ba boko yake ka gaya masa cewa musulunci yake mai shi wani rikin ce ta wala domin annabi ne yake kar ka zauna a kan kujerar mutum sai ya nuna wa ku amma mutum zai kuna suna cewa zai nemi guri ya zai kawai ya zauna wallahi ba guri ba daidai shi ne kamar ya baka guri to haka za a tashi sallah jirgin ya karatu sai ya ce bismillah shi ma da yawa ai ba zai bari yayi ba zai ce ba kai saboda haka kamar ko kuma in ma ya iya din saboda girma ba ka zai ce ba bismillah girma ba wa ya ya baka da baka yi ba amma ba daidai bane wani kauce yake gaba ko mai gidan ya shiga bai gaba da ba gidan da aka zo ba kawai sai ta da Allah wallahi kuskure ne zulubi ne ba daidai bane sai da haka abin da yake daidai a jira in kuka tarar da masallaci ko a unguwa ce suna da limamin idan liman bai zo ba aka baka dama ka shiga sosai kai wannan shi ne abin da ya kamata kuma wannan yana janyo rashin fahimta ba a wasu wurare da yawa yana janyo haka alaikum salam wa rahmatullah na na eh shi ne dawa magana da ake cewa liman ne wato ya tada sallah a nan gaban ku nan kusa ma sai a lura da zakari an kuma tada igaba a nan ne muke magana rashin hakurin mutanen mu wallahi wani za a tura da mu sauki ki da Allah zo zo ka shiga sai tura har kuma annaba ne ta ce suna da gida ya je wanka ba wai alwala ba wanka sannan da alwala a cikin sannan ya dawo dama ba zai dauka yi za muke bala eh kai kuma da ka gane ni ya san na samu wannan matsalar na san ba ana hakuri da azin ci a sa wani ya sallah hankali ko zai da kai ba ran ki gaji eh a sa wani ya sallah ina da wani shi Allah ya dace da wannan shi ne ka gani annabi alaihi salatu wasalam falamma qama fi musallahu yayin da ya tsaya a matsayin wajen sallar sa zakar annahu junubu sai ya tuno cewa yana da janaba fa qala lana titi da mu makanaku kowa ya tsaya a gurin sa Allah akbar ثم رجع sannan ya dawo bakta sala yayi wanka a gida ثم خرج ilaina wa ra'atuhu yaqul ya dawo gurin mu kansa yana digar da ruwa fa kabbara ya kabbara fa sallaina ba mu muka yi sallah da shi to kaga wannan hadisin ya koyar da mu abubuwa da yawa abu na farko shine mutabbancin da yake da sau kar mutum ya je in ka je maka yanzu idan mutum ya je maka zai gaba a yini sau ba ruwan ka wallahi da yawan su ba ruwan su wannan fara dan ba za ka ce larabawa ba ba sa haɗu su in ka ga sau ya haɗu to kamar wani masallaci da gani a billahi masallacin yin lanar ji limamu wani ƙwararren liman da ya kai gaba zai ce saraku wa tajiru fa inda ta fiye da sahu min gaba da tsala zai gaya muku ya lalata muku shi suna ne da shi zo amma a harabi karka ce wai ana yi a harabi ya harabi ya ba a yi da shi ba ko da shi ana yi a harabi domin a harabi yana jan tawa ni na gani shi kenan ya halatta da ana jan tawa a maka kan wani ya jage bi wallahi a cikin harabi ne Allah ya za a tarbe ni harabi ba ai da ka harabi ta ga ba eh kin da da wannan wallahi da gurin da zai yi kuma da harabi yana da Wani ne a kusa da kai ba, ko ga ka tura mutum kafa yana janye ba, daga goma ga mafi wani bala'adin ba muna magana da shi a madina za a ga ba muna ta hira da shi wai san zai ce wurin mata a islam wai yaushe na musulunta kuma da bayan yaushe na musulunta a zarar koyi larabci wallahi haka ya gaya mu ana kama da wannan labaran shi ma ya gaya mu kuru da kuru mata a islam to shi ne musulmi na ai shi yana ganin haifafin madina ne saboda haka mu zuwa ne kawai zo bayan ka yi zo kuma kana fahimtar yaran da Allah ya kyauta to wannan shine kaga dai da ta kawo a yana da sannan abu na biyu da zamu koya a hadisin shine dan tazara ai kankarwa dan an bayar tsakanin ta da ikama da ikama da ta da kabbar araba babu ko baya cutar da ikama tana sannan abu na uku wanda yana nuna cewa za a iya yin mantuwa yayin ibada hatta ga annabawa baya tauye hukumar kuma annabi alaihi salatu wasallam kun gadi da aka zo da laifi ya tuno cewa yana da jaraba sannan abu da hudu da za mu koya shi ne ya halatta a yi ikama alhali liman lima tsara ko ba shi ne maganar da muka yi ya halatta a tare da an hango shi ya tau to a dama haka mutanen mu suke haka suke zo da su tayar kafin ya zo ga wannan shi ne sannan na biyar jawabin intizarin mabumi ya halatta a jira mamu ko mamu kai su jira zuwa tema su jira shi yayin da yake yin wata larura kamar yanzu da alaji ya faɗa cewa ya fita yin alwala ya halatta a jira shi a ɗan saura yau ɗaya dai yawwa da na abu na gaba shine wato babu takurawa addinin mu babu tsantawa wannan hadisi ya nuna mana cewa wato ba takura domin gaji annabi ya gaya mutum yana da jahaba ba wani takura sannan wannan yana nuna cewa ya halatta abu na gida ya halatta mai janaba mutum ya yana da janaba ya jinkirta ba dole sai yayi wanka a lokacin da ya janaba ta same shi wannan yana nuna haka dan wasu suna ganin kamar wajibi ne in janaba ta same shi a lokacin sai kai wanka ba laifi bane dan mutum ya jinkirta zuwa wani lokaci sannan abu na tambayi ya halatta mutum ya fita daga masallaci bayan an tada ikama amma saboda wutar da larura ba da an kira shi a waya ba sai dai kiran wayar guda da ya zama na larura da jiwa wani abu ne faru yawa to jiwa da ya zama larura amma kawai ana ta yi jira ya gani ya fita bukatar duniyar da ce a hadisi guda ɗaya da ya rage mana guda ɗaya da za mu ƙara samu ɗaya shine kafin mu je lokutan sallah babu man da zaka raka ta min salati fa kada da zaka ce sallah babu da yake magana akan duk wanda ya rizki raka daya na sallah wannan yana bukatar bi bayani daya saboda abin da yake kuma ta fata al'ada da sauransu za mu ɗan taɓo wanda ɓangaren na gaba daya a nan abubuwan da muka kari dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah ba mu kuskure ya yi mana alaikum salam wa rahmatullah na'am kaga annabi cewa idan uqimati salatu fala salata illa al-maktuba wanda kage ya yanke da wannan hadisin ya dogara cewa in aka tare ikawa ba wata sallah in ba safarilla to shine malami suke cewa musamman malaman malikiya suka ce karkara ala ta sallah mutkar a ta karshe kai saboda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu wa atiyu Allah wa atiyu rasulahu wa la tubtilu a'malakum da wannan suka kafa hujja ka gane amma an fara waka kenan yi mai rubutu je kai an fahimta da kyau amma idan ƙarfe ne ba laifi ka ƙara an gane amma idan ka san ƙarfe saura kwata ake ta da sallah yanzu ka shigo saura wato saura minti goma sha shida bai kamata ka ta da sallah domin ka san da limamin ma ka baro shi a wakil kofa kamata ya yi ka zo ka tsaya kawai ko kana ta da ikama ya shigo sai kai sallah wallahu a'lam to akwai wanda dije da ake magana ya na injiniya ma injiniya malam Muhammad shi ma ran laji ke cewa Allah matar da addu'a kuma yau Allah ya mata addu'a muna ran Allah ya kalta da Allah ya kuma yi ya yi ko ki malam Abdullahi ko ba wasu malam ba da ta muna fata Allah ya yi mu Allah ya kuma yi ya kyauta da mu eh ga injiniya kuma muna da bayanin cewa injiniya ne sai da cikin limamin masallaci wanda aka yi kokoro yana da yana da mu kokoro kwaye da shi dangane da irin aikin muna da kokoro da Allah ya cika fara dukan mara da Allah zai gyara da Allah wa lafiya na na'am na'am na'am to akwai alaji wala ya yi ma a masallacin malam da yi da pdb a yau akai uku muna fata Allah ba su jirgi ya yi ba iya yau da zama gidan da ke gidan da ke Allah ya je da yara a kan wurin idan za mu dazo Allah ya samu ka da iman Allah ya samu gaba da duniya da ya za mu ji da'awa kamar da na faɗa a masallacin biyar amma ran talata za mu dawo sani ba lokacin da za mu dawo ko za mu iya dawo ne ne da gajiya ban san yanayin mu gaskiya ina ga a hakura ko ba sai dai karatun laraba na wasu gari tun da mun dawo ranar shi za mu ke amma rana da kyau Allah ya danna da yau ku yi yawa sai wani da ta shi Allah ta ala na roƙo min kuma da yawa ko mun da ta Allah ta ga kowa da alkhairi amin Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kumbunta Allah ya nuna mana kariya ya ce ba mu yi kumbunta ba sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ala rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin